بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin litinin takwas ga watan safar a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne bakwai ga watan goma a shekara ta 2019 a lissafin miladiya darasinmu na 97 za mu tashi in sha Allah ta'ala a karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa kamar da muke bi a kowace litinin Allah swt ya amfane mu da wannan karatu da muke yi za mu tashi inda malam yake cewa wa hadhal akhir huwa alladhi alayhi almuhaqqiqun nan ne ko wato babi na hudu babin da yake magana akan قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا بينا منا ƙarƙashin hadisin abu huraira da muka fara karantawa a makon da ya gabata mun fara sai lokaci ya ƙure ba laifi mu karanto hadisin yau sai mu ɗora akan sharhin insha Allah ina malam mai karatu to bismillah يا حديث أبو هريرة كما لك فرقم باب في كرنت نفس سكوت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم
ويقول إنك على الخير إنك على خير إنك على خير نعم وتجيء فت... فتجيء تجيء الصدقة نعم وتقول يا رب نعم عن الصدقة نعم.
ويقول إنك على خير نعم ثم يجيء الصيام يا يجيء ثم يجيء الصيام نعم ويقول أي يا رب نعم عن الصيام ويقول إنك على خير نعم ثم تجيء ثم تجيء الأعمال على ذلك نعم ويقول الله عز وجل إنك على خير نعم ثم يجيء الإسلام ويقول يا رب أنت الإسلام أنت أنت السلام السلام نعم.
وعلى الإسلام نعم.
ويقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم أ- بك اليوم آخذ وبك أؤخذ نعم قال الله عز وجل في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين نعم.
رواه احمد na'am barakallahu fik wannan hadisi mun riga mun ji shi cewa ayyuka za su zo ranar kiyama kuma kowanne zai ce ni ne kaza sallah ta ce ya Allah ni ne ni ce sallah yace na'am innaki ala khair haka sadaka za ta zo ma'ana zakka haka azumi zai zo haka sauran ayyuka a ƙarshe kuma musulunci zai zo sai ya ce ya ubangiji kai ne assalamu ni kuma ni ne al'islam to har dai abinda Allah maɗauki ya ambata masa a wannan hadisi ƙudusi duk da mun ji maganganun malamai akan ah, hukuncin hadisin saɓanin malamai akan ya inganta ko bai inganta ba saboda maganar sama'in alhassan basri daga abu huraira cewa hakika abu huraira ba su haɗu da alhassan basri ba duk da sun yi zamani ɗaya don haka magana mafi inganci shine bai ji daga gare shi ba shi alhassan basri kasancewa alhassan basri a basra ya rasu can ya rayu kuma zuwansa aikin haji bai wuce sau uku ba ziyararsa zuwa madina ba ta da yawa bai haɗu da abu huraira ba wanda yake da'iman a madina yake ya rasu kuma a shekara ta hamsin da takwas mun dai tattauna wannan amma dai a lura da wasu maganganun malamai suna cewa hadisin zai iya ɗaukaka zuwa alhassan ko a ce shi wanda ya ruwato hadisin a ce masa in ba za a da'afa shi ba shi wanda ya ce alhassan ya ce haddasani abu huraira suka ce tun da ya faɗi wannan kuma ga abin da shi alhassan albasri ke cewa bai ji daga abu huraira ba aƙallu abin da za a ce a ce masa hasanul hadisi wasu kuma suna da'afa shi wannan dai kamar da na ambata mana magana ce ta malaman hadisi mun fara sharhin hadisin kamar da malam ya kawo mana a makon da ya gabata ya ce wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi kamar da abu hurairu wato cewa taji'ul a'malu yawmal qiyamati malamai sun fassara da fassara biyu ya ambata mana wannan ko fassarar farko yace minhum man qala taji'ul a'malu ya'ni yaji'u thawabul a'mali yawmal qiyamati cewa ladan ayyukan ne za su zo ran kiyama ladan aiki ba aikin ba da ladan da Allah ya sanya akan kowane aiki wa minhum man qala daga malamai kuma akwai wanda yace taji'ul a'malu ay anna Allah jalla wa ala qadirun ala ja'alil a'mali taji'u haqiqatan cewa Allah mai iko ne akan ya sanya aikin shi kansa ya zo haƙiƙanin zuwa kama annahu yuzanul amal kamar yadda ake auna aiki wa tuzanu sayyi'atu wal hasanatu kuma ake auna miyagun ayyuka da kyawawa fa kadhalika hadha to wannan ma haka tunda dai za a ce ran kiyama za a dora ayyukan mu mu bayi akan mizani a auna wanne ne yafi nauyi ga miyagu anan ga kyawawa anan kai ga miyagu anan misali dama da hagu ko to me za a dora akai ladan ne ko ku shi aikin tunda abin da ya zo a lafazin hadisai shine za a auna aiki kaga ku ashe babu abin mamaki tunda aikin za a auna to in an ce aiki zai zo ran kiyama ya yi magana da ubangiji to nan mai abin mamaki shi yasa wasu malamai suka ce a bashi yadda yake a zahiri aikin ne zai zo hakikatan sai ce fa kazalika hada yace wa kama ya'ti alquran yawm alqiyama kamar da alqurani zai zo ran kiyama yuhaju an ashabi wannan duk ina koma mana bayani inda muka tsaya makon da gabata alqurani zai zo ran kiyama yana kare mai karatunsa shine yuhaju yana kare shi yana bashi kariya yana kamar yana kafa hujja a madadinsa wa kama ya'ti al'amalu hakanan aiki zai zo jumlatan a dunkule yuhaju an ashabihi shi ma ya kafa hujja ya kare ma'abucin aikin sai ce fa hadhihi kulluha min jinsin wahidin wannan duka jinsin su daya yadda wancan za a auna yadda wannan zai zo ran kiyama suratul baqara za ta zo dangane da wanda yake karanta ta suratul ali imran za ta zo duk waɗannan tunda aka ce za su zo to haka shi ma wannan aikin sallah ta zo zakka ta zo azumi ya zo me abun mamaki tun daga waɗancan dama suna zuwa kuma ana aunawa an fahimci wannan zancen to za mu tashi inda yace wa hadhal akhiru malam salih ali sheikh a sharhin sa na wannan hadisi mai albarka yace wa hadhal akhiru wannan ra'ayi na ƙarshe huwa alladhi alayhi almuhaqqiquna min ahli sunnati wal jamaa shine ra'ayin da malamai tabbatattu masu ƙarfi masu bincike masu ƙwalƙwale mas'ala su santa yadda ya kamata daga cikin malaman ahalus sunnati wal jama'a shine ra'ayin da suka tafi zuwa gare shi cewa me menene zai zo ladan aiki ko aiki aiki yawwa fi annal asla dangane da cewa al asl fil umuri al ghaibiyyah to ku ga hujjar su kuma hujja ce mai ƙarfi cewa asalin da ake gina matsalolin gaibi duk matsala in ta gaibi ce me ma'anar matsalar gaibi matsalar da ba ta fiqihu ba ce alwala tsarki sallah da sauransu da ake gani ake aikatawa harka ce ta imani imanin ma kuma ba da abin da kake gani ba abin da baka ganin sa to duk abin da ya shafi gaibi asali shine an tuqarra a tabbatar da su ala zahiriha akan zahirin lafazin ƙur'ani ko hadisi yadda abu ya zo tun da lamari ne na gaibi wa Allah tu'awwala kuma kar a mata ta'awili بتأويلات تصرفها عن ظاهرها da wani nau'in ta'awili wanda zai kawar da su ya ɗauke su daga asalin zahirinsu kada a yi haka sai ce wa kaunu maji'il a'mali yawmal qiyamati hadha maji'un ghaibi cewar ayyuka za su zo ran kiyama wannan ai zuwa ne na gaibi me ma'ana zuwa ne na gaibi ba abu ne da muke ganin sa mu yanzu a nan duniya ba tunda abu ne na ran kiyama duk kuma lamuran da za su faru ran kiyama ai dama ba a kwatanta su akan hankalinmu irin na duniya ba ko ba haka bane abu ne aka faɗa kai da yanzu mala'iku mun ga mala'iku ne amma za su zo ran kiyama in ka ji girman mala'ika cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mala'ika jibrilu ya ganshi ko sau biyu ko sau uku ya ganshi a haƙiƙanin halittarsa yana da fuffuke ɗari shida fuffuke ɗaya in aka ɗaga shi haka zai kare rana da duniya gaba ɗaya ba za a ga komai ba to yanzu idan ka kwatanta wannan girman sai aka ce za a taru ran kiyama irinsa irinsa kuma Allah ne ya san iyakarsu sun fi mu yawa to duk za su zo su taru sai ka ce a wani wuri za a haɗu kaga abun ba na misaltawar hankali bane ko ba haka bane to tunda ka yarda da wannan zai auku to duk wani abu da aka ce maka zai auku abu kaza ma zai auku sai ka duba zancen ya inganta in a qur'ani da dama ba zancen inganci ya zo a qur'ani ya zo a hadisi ingantacce sai a ce shikenan sam'an wa ta'atan wa tasdiqan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan wannan shine ka'idar da in kana zaune da in ka dauki wannan ka'idar zaka zauna lafiya a addininka karka ce komai da ka ji a addini an faɗa wanda baka fahimce shi ba a duniya saboda hankalinka bai san shi ba ba zai iya riskarsa ba sai ka zo ka ce a'a ƙarya ne a'a bai dace da zamani ba ko makamancin wannan karka shiga wannan yace la na arifu haqiqatahu lamarin gaibi dama ba mu san haqiqanin sa ba yawwa hadha maji'un gaibi zuwa ne na gaibi ba mu san haqiqanin sa ba wa idza kana ghaibiyan in ko lamari ne na gaibu fa yajibu alla yusallata alaihi ta'wilu to wajibi ne kada a ɗora tawili a kansa a ƙyale shi yadda Allah ya faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa li'anna ta'wila domin ku shi tawili yukhriju al-haqa'iq al-ghaybiyyata an haqa'iqiha ila mudarakatil ibadi domin ku shi ta'wili yana cire al-haqa'iq al-ghaybiyya abubuwa na gaibi da aka tabbatar nassi ya zo da su za a gani nan gaba a kiyama to yana fidda su an haƙa'iƙiha daga haƙiƙaninsu ila mudarakatil ibadi zuwa ga abin da bayi za su iya riska da hankalinsu shi ne abin da tawili yake yi sai a ce a da aka ce kaza ai ba wannan ake nufi ba kaza ake nufi galibi yadda aikin da tawili ke yi kenan yanzu kaga masu tawilin ayoyin siffofin Allah a tafsiri a littafan tafsiri da makamantansu za su sai Allah maɗaukaki in ya faɗi Allah yana da hannu sai sai ai ba hannu ake nufi ba ai Allah yana nufin ƙarfi ne saboda ɗan adam abin da zai iya fahimta shine ƙarfi to kaga yin haka ya nuna wani abu ɗayan biyu ko dai da gaske Allah ba shi da hannu an fahimta ko kuma yana da shi mai tawili ya yi kuskure wanne ne daidai mai tawili ne ya yi kuskure tunda Allah ya faɗa kuma ya fi kowa sanin lafazin da zai amfani da shi wajen isar da saƙonsa to da ya ce hannun nan kai maka ce hannu ka rufe bakinka tunda wa taɓa ganin Allah haƙiƙani da zatinsa babu da wani ya gan shi sai ya ce e na gani hannun ne e na gani ba hannu haka ne annabi musa alaihi salatu wasalam ba ya roƙi allah cewa ya bashi dama ya ganshi ba me ya faru allah bai bashi dama yace lan tarani lan tarani ba za ka gani ba wani kuma shine a nan duniya ba a ganin allah sai a lahira a lahirar ma sai yan aljanna a gidan aljanna allah zai bayyana gare su su ganshi hakikatin yadda yake har za su tambaye shi Allah zai zai ce musu ya ‘yan aljanna ba kwa san wata ni'ima Allah samu duk a ciki sai su ce ya Allah bayan ka sanya fuskokinmu duk sun yi fari muna cikin wannan ni'ima da jin daɗi mai kuma za a samu sai ya bayyana su gan shi sai su ji ganin nasa ya fi aljanna daɗi duk abin da ake ci ake sha ake ni'imtuwa a aljanna to bai kai ganin Allah daɗi ba to yanzu kaga wannan ai ba lamari ne da kafiri zai same shi ba an fahimci wani abu to tunda kuwa wannan a duniya babu mai ganin Allah sai a lahira sai a aljanna to ba dama mutum ya ƙaryata wani labari da Allah ya faɗa dangane da kansa cewa yana da hannu yana da fuska wannan tun da ya faɗa ina ga bai kamata ka fi shi sanin abin da za a tsarkake shi da shi ba ko sai ka ce eh Allah yana da hannu amma ba mu san irinsa ba yaya yake ba mu sani ba yaya fuskarsa take ba mu sani ba kawai fatan da za ka yi shine ya Allah ka sanya ni ina cikin wanda za su je aljanna ma su ganka shikenan sai ka rufe bakinka sauran zancen dukkan imani inda Allah ya faɗa to haka nan duk al'amuran gaibi idan ka ce za ka sa hankalinka a ciki sai abin da ya dace da hankalinka ka karɓa ka yadda to za ka ƙaryata ayoyin ƙur'ani da yawa za ka ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malam yace wa mudarakatul ibadi su kwa abubuwan da bayi suke riskarsu da hankalinsu la ta tanawalul gaibiyati ba sa riskar gaibiyat abubuwan gaibi duk hankalin mai hankali duk falsafar mai falsafa duk binciken mai sayin mai sayin yanzu bai ga mala'ika ba ko ba haka ba sai dai an faɗa ce shi bai yadda ba kawai shi kenan ce saboda shi ya gina abinsa ne akan iya abin da zai sa ya gwada a laboratory ya ga akwai shi ya yadda abin da baya cikin wannan laboratory bai yadda ba ko ba haka bane amma tunda Allah ya faɗa a Qur'ani dama masu imani ne suke yadda me yasa Allah yake yabawa masu imani da gaibi alladhina yu'minuna bil gaibi su ne farkon wanda ma Allah ya yaba a cikin alqur'ani in ka jero ka karanto suratu al-baqara haka ne saboda muhimmancin imani da gaibi duk abin da baka san shi ba baka gan shi ba in Allah ya ce maka kaza ne to ka duba girman Allah ne ba zancen bincikenka na duniya ba a girman Allah zaka kalla yanzu Allah zai faɗi maganar ta da zama ba haka take ba in dai zaka girmama hankalinka sai ka ce a'a ai duk abin da Allah ya faɗa ko shine gaskiya to wannan shine zaka samu zama lafiya in ka gaskata abin da Allah madauki ya faɗa sai ce bal innama tutanawalu ko tatanawalu al-ma'hud lahu su hankulan dan adam suka riski abinda suka saba abinda suka saba gani shine al-ma'hud lahu abinda suka saba gani shi suke iya riska mimma ra'awhu ko na abinda suka gani da ido wa ahassuhu ko kuma suka ji shi a jikinsu feeling kenan shine his auƙasu alaihi ko suka yi ƙiyasin wani abu a kansa in an ba su sunan abu sai su ce ya yi kama da kaza ya kama da kaza sai su gina shi amma an ba su taɓa ganin irinsa ba yanzu Allah maɗauke ba ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba to duk tunanin da zaka yi a kwakwalwarka ba Allah ka gani ba duk abin da zai zo ma a zuciya ba Allah bane zaka kaga sai ka hutar da kanka yanzu ko a mafarkinka a matsayinka na dan adam ai muna mafarki da me da me kake gani a mafarkinka galibin abin da kake gani abin da ka taba gani ne a duniya ka san shi ko ko kuma ka ga wani wani wata halitta a burkice baka gane me ka bashi fassarar aljini amma duk abin da baka gan shi ba baka san shi ba baya zuwa maka haka kwakwalwarka abin da suke dauka shine abin da ta saba gani ta san shi duk abin da bata san shi ba kuwa to yana nan a matsayin gaibi to lamarin gaibi kuwa sai ka bar shi ga a lamarin ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa idan naqul haka abinda zamu ce shine as-sahihu magana mafi inganci anna qawluhu shine fadin sa da yace taji'ul a'malu yawmal qiyamati ayyuka za su zo ran kiyama anna hadha maji'un haqiqiyyun cewa zuwa ne na haƙiƙa ba Allah maɗauki a ƙur'ani shi ma ya ce zai zo ba waje a rabbuka wal malaku saffan saffa wa zai fasara mana wani aya me yake nufi da waje a rabbuka wal malaku saffan saffa tare da mala'iku to ya ji matsala a nan za ka gane dama aha aha to ka ɗan gyara maganar zuwan amma tare ɗin nan matsala take waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo alhali mala'iku suna jere sahu sahu ba tare da mala'iku zai zo ba wawul hali ce mana alhali mala'iku sun jeru sahu sahu ubangijinka zai zo ya zai zo ba mu sani ba kun gane matsalar larabci ne nan yawa wannan wawul ana kiranta mene wawul hali mana alhali mala'iku suna jere sahu sahu a wannan halin ubangijinka zai zo amma shi yaya zuwan nasa zai ba wai tare da mala'iku ba yau na muje sai ke cewa ina ne wa annal a'mala taji'u kuma cewa ayyuka za su zo kama zakarar nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata qala sai ce fataji'u salatu sallah za ta zo fataqulu ya rabbi kaga yanzu nan aka ce maka sallah za ta zo ba duk irin tunaninka ba ka iya suranta sallah ko ruku'u za kawo ko sujada ko zaman tahiya ko sallama kawai sallah za ta mecece sallah Allah subhanahu wa ta'ala shi zai sa mu ganta ran kiyama ya za ta zo ba mu sani ba amma tun da aka faɗa sai ka gamsu yawwa kamar mun faɗi wannan a baya kuma malam shi ma zai nanata mana yadda ya tabbata a hadisi ingantacce ran kiyama Allah zai sa a zo da mutuwa yanzu a taba ganin mutuwa hmm? kowa ce maka mutuwa sai a ce ai aiki ne na ɗauke rai amma ran kiyama Allah zai shakhasa mutuwa za a yi me tashkhisi a me da ita jiki shine tashkhisi yawa a sanya ta ta fito a matsayin jiki za ta zo a matsayin rago Allah zai sa a yanka mutuwa sai a ce wa 'yan aljanna to ku dawwama aljanna ba mutuwa 'yan wuta ma a ce to ba mutuwa sai azaba wannan bayan an gama ciro waɗanda za su dawwama a aljanna daga wanda aka azabtar a wuta saboda zunubi wanda kuma za su dawwama to su za a bari a can to sai a gaya musu shikenan mutuwa babu Allah kare samu a wannan hali muna roƙon Allah sanya mu aljanna dukulan awwaliyan lamarin babba ne Allah in ka tuno shi sai ka tsorata sai fa idan kana da kokonto akan aukuwarsa amma in ka tabbata za a yi wannan tsayuwar za ka tsorata a ranar nan Allah subhanahu ta'ala ya bamu natsuwa a wannan rana to sai ce sallah za ta zo fataqulu sai ta ce ya rabbi ya ubangiji ana salatu ni ce sallah ya'ani أن الأعمال abinda yake nufi a hadisin nan malam yake cewa su ayyuka tatanafasu fi an takuna shafi'atan li ashabiha dali abinda wannan hadisi ke nunawa shine ran kiyama ayyuka suna tsere shine tatanafasu kowanne yana so ya zama zai yi ceto ga ma'abutansa sallah za ta zo ta nemi ina waɗanda ba sa rasa sallah a masallaci ina waɗanda suke nafilfili da daddare kowanne nan da farilla da nafila ake nufi yauwa na sallah ina ma'abuta sallah waɗanda kullum ba sa wasa da sallah to sai ta ce maza maza ku zo za a cece ku sai ta roƙi ubangiji shine ma'anar wannan zuwan ta ce ni ce sallah zan je in nemo ma'abutana daga cikin ɗan adam dan a cece su an gane sababin abin au an ta kuna ko su zama su ne za su ceto au an ta kuna hiyal mizanu alladhi yuzanu bihi ahluhu ko kuma su ce suna tsere ne dan ya zama su ne mizanin da za a auna ma'abuta su da shi ma'ana mutane ba a cikin mutane akwai mai yawan sallah akwai mai bada zakka akwai mai azumi ko to su waɗannan ayyukan su za su zo suna tsere ya Allah ka ba mu daman mu zama mu ne mizanin da za a aunawa ne yadda za a gan mu a cikin aikinsa an fahimci wannan wannan ita ce fassara ta biyu ta farko mene yin ceto ma'ana ma'anar zuwansu shine su roƙi ya Allah ka ba mu dama mu ceci masallata zakka ta zo ta ce ya Allah ka bani dama masu fidda zakka in cece su azumi haka shi ma zai zo to shine ma'ana wa hadha fihi taqrirun li mas'alatin muhimma yace a wannan hadisi akwai taqriri akwai zubi da kuma wato tabbatar da wata mas'ala mai muhimmanci wacce ce wahiya anna hadhihi al'amala cewa waɗannan ayyukan yakunu bainaha wa baina ashabiha mahabbatun wa mawaddatun wa ulfatun kun ga wani fiƙihu kun fahimci zancen wato a ce ayyuka tsakaninmu da su akwai wata ƙauna akwai wani sabo in kai masallaci ne kullum a masallaci sallar farilla da daddare kana nafila to za ka ga sallah tana son ka kai ma kana son sallah ashe akwai bainaka wa bainaha mahabbatun wa mawaddatun wa ulfatu akwai wani sabo da zaman lafiya da haɗin kai da ƙaunar juna tsakaninka da ibadar da kake so kuma take son ka kun ga wannan wani abu ne shi ma na gaibi cewa Allah yana sanya waɗannan ibadojin ya zama suna da soyayya su ma ana sawa wannan shi ma zai yi ko ba zai yi ba zai yi me zai hana ya yi a cikin suratu al-kahf a kissar annabi Musa da Khadir da ya biyo shi ba an yi zancen sun ga wani jidaran yuridu an yanqadda me faru fa aqamahu jidaran yuridu to kun ji Allah ne faɗa jidaran wata katanga wani gini yuridu an yanqabba yana son ya faɗo yana nufin zubowa Allah ya nasabta masa mai irada ashe gini ma in yana da irada to ballantana ibada da take tare da kai yau da kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen uhudu dutse ne wanda yana son mu muna son sa in ji manzo Allah sallallahu kuma ya tabbata hadisin ashe dutsen uhudu yana da me soyayya to dutsen uhudu ma wanda yake jama'at wannan kuma ayyuka ne da har za su a ba su dama su yi magana an fahimci abu in abu ya haɗu da lamarin gaibi da lamarin mu'ujizar annabawa to baka shigar da hankali an fahimta yadda waɗancan suke to haka wannan ma yake sai ka gamsu ka yadda da shi yawwa sai ce ina ne wahiya anna hadhihi al-a'mal yakunu bainaha wa bain ashabiha mahabbatun wa mawaddatun wa ulfa ulfa shine sabo yawwa da haɗin kai bi haythu ta yadda inna kulla amalin salihin kowanne aikin kirki yuridu li ashabihi az-zulfa wan najata duk wani aikin kirki yana son wa ma'abotansa su samu kusanci zuwa ga Allah kuma su samu tsira a gun Allah haka sallah za ta zo tana roƙon Allah ya ba ta damar masallata su tsira kuma su samu kusanci shine az-zulfa shine kusanci fa hadhihi as-salatu wannan sallah da kuke yi turidu li ashabi annaja ita kanta tana son ma'abutanta su tsira lalle bawan Allah da baya sallah yana da matsala ga Allah yana tausayinsa hmm? ya yi laifi ya tuba Allah ya karba ita sallar ma da yake yi tana son sa har za ta cece shi ran kiyama to dan Allah ballantana a ce kana cikin mutanen da ran kiyama za ka zo ga sallah in an kira masallata kana ciki in an kira masu zakka da ba da sadakar tsawu'i kana ciki in an kira masu azumi da na ramadan da na nafila tsawu'i kana ciki kana cikin masu tausayin al'umma kana cikin masu biyayya ga iyaye kana cikin masu al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar masu hajji kana ciki masu umara kana ciki duk waɗanda masu karanta alqur'ani kana ciki wani irin gata ka samu waɗannan abubuwan duk a ce kana zaune ran kiyama kafin a zo kanka suna roƙon ubangiji ya Allah ka ceci wani ka ceci wani ka ceci wani gata ne wannan ko ba gata ba shi yasa malamai suke cewa in ka ga mutum ya shiga wuta to shi ya zaɓe shiga wuta amma wallahi falalar Allah da ya buɗe mana ƙofofin rahamarsa da mu yi imani da shi kuma mu yi masa da'a mu shiga aljanna wallahi ƙofofin nan sun fi yawa fiye ninkin ba ninki fiye da ƙofofin da za a yi maka azaba kuma nan yana cikin rahamar Allah kuma duk abin da kai din fa kullun ana jiran ka juyo ka ce ya Allah na san da kai na amince da kai na tuba na daina daga ranar duk abin da kai a baya ko shekara nawa ne fa sai a gafarta maka wannan wani irin tausayi ne babu wani halitta da zai maka irin wannan tausayi ko akwai to shi yasa idan mutum ya sakaci wallahi ya zama cikin yan wuta to shi wa kansa hasara ya zauna bai imani da Allah ba ya ki addini ya gabaci addini baya bautar Allah baya ibada baya farilla baya nafila shi wa kansa hasara Allah ya ba mu dacewa yace fa hadhihi salatu turidu li ashabiha an-najata thumma sadaqa sannan sadaqa ya'ani al-mafruḍa abinda ake nufi sadaqa ana nufin farilla turidu li ashabiha an-najata wato hadda nafila kamar da na ambata mana sun siyamul mafrud haka nan azumi na farilla shi ma da nafilfilinsa yuridu li ashabihin naja aw salatu tatawwi ka gani ko sallah ta tatawwi aw siyam tatawwi aw sadaqatu tatawwi dukkanin su kun gani da ta farilla da ta tatawwi kowanne za su zama masu ceto ila akhiri su zuwa dai karshen sauran nau'o'in ibada duka za su zama masu ceto ga ma'abutansu al-maqsudu abin nufi dai a wannan zance jinsu hadhihi al-a'mali ya'ti jinsin waɗannan ayyukan zai zo jinsin su ma'ana sallah ta zo wannan ta zo kowanne jinsi shine abin da ake nufi kenan da abin nan fataji'us sala karkace iya ta farilla abin da ke da jinsi ma'ana dukkan sallah jinsinta za ta zo ko farilla ce ko nafila ko mustahabbi dukkaninsu ai akwai salloli akwai na farilla su ne waɗannan biyar ko akwai sunan mu'akkada kamar wutiri ko akwai rawatib ko akwai kuma abin nan kamar sallar walaha kun ga duk bata kai waɗancan ba to kun ga dai jinsin sallan aka ce za ta zo to sallar jinsinta ne zai zo sawa'un iri kaza ne ko iri kaza ko iri kaza haka nan azumi na filfili da na farilla duka za su wa yuridu li ahlihi annaja kuma ita wannan nau'in ko jinsin ibadar zai nemi wato tsira ga ma'abutansa wa an yakuna huwa mizan ko kuma ya zama shine mizanin da za a auna ayyukansu bayin a kansu faman ata bihi kana mizanuhu rajihatan duk wanda ya zo da wannan to mizaninsa zai yi nauyi shine rajiha wa kana mu'tan za a bashi kyauta wa mukarraman kuma a karrama shi yawwa wa man lam ya'ti bihi duk wanda kuma bai zo da shi ba mu'arra zai zama za a tsiraitar da shi haka zai zauna shi tilansa ba aikin komai tare da saboda bai aikin ba kun ga wannan menene adalcin Allah ne ko akwai wani abu na zalunci adalci Allah baya zalunci wanda duk ya sallar zai ga sallar za ta zo ta cike shi wanda ko baya yi to in bai ga an zo cetonsa ba daga wani nau'in ibada saboda baya cikin ashabiha ko wannan ya isa a nuna muku adalci tun kafin ma'aizancen hisabi su ayyukan yanzu a zo a sako su yanzu kamar misali a saki wani abu ne da kake kiwonsa kamar abin da ake saba da shi da irin misali a ce kare misali ayya kowanne ka sake shi ya san gidansu da ba gidansu ba ne ba za shi ba don haka ran kiyama sallah haka za ta tafi wurin masu sallah za ta tattara su ta roƙi ubangiji a yafe musu haka azumi zai yi haka duk ayyukan kirki za su yi kaga idan baka ko ɗaya a ciki to haka sai mutum ya zauna mu'arra shine a tsiraitar da shi shine mu'arra lakin rabbuna jalla jalaluhu lamma atati sala ubangiji yayin da sallah ta zo ta ce ya ubangiji ni ce sallah me ce da ita qala sai yace innaki ala khair lalle ku kina kan alheri li'annaha ibadatun azimatun domin sallah ibada ce mai girma thumma kadhalika fi sadaqati hakanan yayin da sadaka ta zo yace innaki ala khair li'annaha ibadatun azimatun thumma fi siyami haka dangane da sal'a azumi yace innaka ala khair shi ma ko li'annahu ibadatun jalilatun azima saboda ita ma ko shi ma azumi ibada ce mai girma babba summa taji'ul a'malu ala zalika haka nan ayyuka za su yi ta zuwa wannan guda ukun da aka faɗa menene misali ne amma haka sauran ayyuka za su yi ta zuwa aljihadu fi sabilillahi jalla jalalu al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar talabul ilmi hat neman ilimi ka yadda ibada ce ka riƙa yin sa da niyya in ka kyautata niyya a neman ilimi ibada ce kamar yadda za ka yi sallah raka a to neman ilimi ma menene ibada ce Allah zai baka lada akan ka nemi ilimi mun san falalar neman ilimi dai hadisansa suna da yawa kun shaji al'umratu haka umara alhajju haka haji silatul rahim sadar da zumunci duka wannan yashmalu qawluhu thumma taji'u al-a'malu ala zalika duk wannan sun shiga karkashin fadin da yace haka nan ayyuka meye me yake nufi dama ala zalika ma'ana ala misli zalika al-maji'i irin yadda wannan tazo sallah tazo sadaka tazo azumi yazo to akan kwatan kwacin irin wannan zuwan haka dukan su zasu zo waɗannan ayyuka din ya'ani kullul a'mali salihah taji'u dukkan ayyukan kirki nagari za su zo wa kullun kuma kowanne yuridu an ya kuna alwazna bihi kowanne yana son ya zama alwaznu kai bihi ya zama au da za a yi da shi za a auna an zo za a auna wane ranar za a yi kallo in an kawo ka za a auna ka in kana cikin masallata masu azumi masu sadaka masu da'a ga iyaye masu sadar da zumunci haka sai ka ga waɗannan ayyukan sun zo suna gogoriyo akan kowanne yana so a ce in an zo auna ka da shi za a auna ka saboda ya san ka yi shi da yawa don haka yana fatan ka tsira ka suranto abin ka ga yadda abin zai kasance to a irin haka kuma a ce an samu wanda ba mai zuwa gunsa ai kaga hasara shi ba karami ba baka nan baka can akwai matsala a daure a kyautata aiki to sai ce yani kullul a'mali taji as-salihatu wa kullun yuridu an yakuna al-waznu bihi wa an yakuna huwa al-mi'yara kuma yana so ya zama shine abun au abun au ma'auni mi'yar abinda ake ne shine standard abinda ake auna a gane abu da shi shine a larabci ake kira mi'yari yau to abinda za a auna a ga zaka shiga nan ko zaka shiga can to shine dai ma'anarsu dai kamar ma'auni din yawwa yadda wazn yake kundan shi wazn ya samu sunansa ne daga me daga abin da ya shafi nauyi a dora a ga nauyi yawwa shi kuma mai iyar abin da za a auna yau kamar faɗi da sauransu to shi yasa shine abin da ake ce ma standard dai inda bature ke cewa to shine mai iyari yace wa huwa al-mizan shine kuma dai mizani yace wallahu jalla wa ala yaqulu innaki ala khair haka yake ta ce musu duk ayyukan nan za su zo azumi ya zo sadar da zumunci ya zo jihadi ya zo al'amur bil ma'ruf ya zo kowanne ya zo Allah zai ce masa innaka ala khair ko innaki ala khair ila an ya'ti al islam haka za a yi har al islam shi kansa sai zo musuluncin shi kansa ka surance da musulunci zai zo ya musulunci yake to haka nan yadda baka suranta din ba haka zaka yadda cewa ran kiyama shi musuluncin kansa Allah zai suranta shi a matsayin surar wani abu zai zo yace ya Allah anal islam anta salamu wa anal islam yace hada malam sai yake cewa hada fihi tanbihun ila husnil adabi wannan hadisin yana nuna mana tambihi ne fadakarwa ce zuwa ga kyakkyawan ladabi ladabi مع من رام شيئا ولم يستحقه dangane da wanda ya nemi wani abu amma bai cancanta ba li'annahu yusna alai wala yuhajjan fi qawlihi ana yaba masa ba a muzanta masa wajen magana kun gane inda ya gano wannan fiƙo ko ba ku fahimta ba idan mutum ya zo yana neman wani abu amma kuma sai bai cancance shi ba wani ne daban ya fi cancanta to kai mai bayarwar karka muzanta magana ga shi wannan wanda bai cancanta ɗin ba ka gaya masa magana mai daɗi ka yaba masa irin alherin da yake tare da shi duk da cewa ba shi ya cancanta ba kun hango ko ba ku hango ba yanzu yanzu da aka da sallah ka zo me aka ce mata an ce innaki ala khair sadaka ma da ta zo aka ce mata innaki ala khair ma'ana ba a ce kai da Allah tafi yau ba ke ake nema ba sai aka yaba mata akan alherin da take kai ko haka sadaka da zakka su ma aka yaba musu akan alherin da suke kai haka azumi shi ma aka yaba masa ba amuna na masa ba musulunci da ya zo sai aka ce eh yauwa dama da kai ake kaza da kai ake kaza kaga shi ya cancanci abin wajen rabon aljanna da wuta da musulunci ne mizanin shine ma'aunin babba amma su waɗancan suna kan alheri amma ba su ne asali ba to su ɗin ai ba muzanta musu ake ba yaba musu ake to shine abin nufi haka idan mutane wani ya nemi abu amma wani ne ya cancanta ba shi ba to karka muzanta masa misali kai babba ne akwai mutane wannan yana son kaza wannan yana son kaza to ɗaya daga cikin su ya cancanta wanda ya cancantan ka bashi saboda cancantarsa wanda bai cancantar ba in ya zo ka ce a ai dama alhamdulillah mun san ka da alheri da gaskiya da riƙon amana da kaza da kaza an fahimci abin wannan shine darasin sai kai faɗa masa kalmomi masu kyau sai ya tafi da jin daɗin ba zai sa mummunan zato a zuciyarsa dangane da kai ba tare da cewa ba shi aka ba aikin ba ba shi aka ba abin da za a raba ɗin ba an fahimci abin insha Allah shi yake nufi anan to sai ce ina ne ya ce haza fihi adabun muhimmun li talibil ilmi wannan kuma akwai ladabi har yanzu ga ɗalibin ilimi fima ya hukumu bihi alal ashiya cikin abin da zai hukunci da shi akan abubuwa me yasa ya ware ɗalibin ilimi saboda ɗalibin ilimi shi ke magana da sunan addini to ya koyi adalci in ya tashi yin hukunci akan abubuwa ya riƙa yin adalci kada ya ɗauki halin irin abin da ake cewa total condemnation na mutum ce gaba ɗaya wane ba alheri tare da shi kwata-kwata a duniya komai nasa ba alheri in dai akwai alherin kuma akwai sharrin kamar yadda babu ɗan adam ɗin da babu wani abu na sharri tare da shi ko mai kankanta satin da dai ba ma'asumi bane sai annabawa su ne ma'asumai ɗan adam dai mu kamar yanzu a zamani yanzu da muke zama da junanmu kowa da ɗan kuskurensa kowa da laifinsa ba ka cewa wani da Allah rabu da shi ai mu mun gama da wannan mun aje shi a aji mun san inda muka aje ba wani alheri ba a yin haka ya zama cewa kana kallon alherin mutum kar ka muzanta shi gaba ɗaya ka ce kwata-kwata wannan ai sam sam an daina hulɗa da shi ko kuma an daina kaza da shi an fahimci abin shine abin da maliki ne au fi ma yuqayyimu bihi al-ashiya ko cikin abin da mutum zai wato kimanta yuqayyim ba yuqawwim ba taqyim ana nufin valuing ka sa wa abu value ka sa abu ka ce abu kaza ga darajarsa abu kaza ga darajarsa to wajen valuyin abubuwa ka riƙa yin adalci abin da yake akwai alheri a cikinsa wani percentage to karka ce ba ko kaɗan saboda sharrin ya fi yawa an gane irin abin da masu a tarbiyya ko psychology suke gwada kwakwalen mutane da shi ɗin nan ai kun sani ko makaranta wajen ilimin psychology ana yawan faɗa irin wannan misali a ce mutane da yawa an aka kawo musu kofi da ruwa a ciki kowa idan ka tambaye shi wannan meye to yadda zuciyarsa take karanta abubuwa abin da zai faɗa maka ke misali a zo da kofi sai ya zama bai cika ba rabi in ka ce wannan meye wani zai ce ruwa ne kofi ne da ruwa a ciki wani kuma zai ce kofi ne da ɗan ruwa a ciki wani kuma zai ce ai kofin ma bai cika ba ko ba haka muke ba wani so yake ya cika in ya gan shi bai cika ba to ya rusa gaba ɗaya ba alheri ba a kawo masa komai ba yanzu wani in ka ba shi wani abu maimakon ya ce alhamdulillah na gode sai ce dan wannan to wa irin wannan mentality shi ake faɗa to wajen irin wannan abun wajen auna mutane da auna al'amura ɗalibin ilimi yana da kyau ka koyi adalci duk abin da yake akwai alheri tare da shi to kar ka yi ignorin wannan alherin gaba ɗayansa ka ce wane kaza wane kaza ba alheri ka duba alherin da ke tare da shi ka yaba wa alherin wajen munanawa ka faɗi munanawa musamman idan kana zancen ko bayanin labarin mutum kake da tarihinsa da sauransu yawwa in ko mummuna ne dama an san shi ana so a tsoratar kar a saurare shi kamar misali mai karantar da bid'a da tallan bid'a wannan baka bukatar sai ka wannan saboda dama a nan so ake kada mutane su saurare shi to ba sai ka ce to amma akwai kaza da kaza tare da shi wannan ba in kana tahziri baka bukatar kai wancan ya ba an fahimci abu yau amma in ba da labari ne ko rubutu kake tarjamar wani kake faɗa malam wani shine kaza shine kaza shine kaza kamar da muka gani a magabata suna yi marubuta daga cikin magabata irin su malam az-zahabi a cikin littafansa kaga irin adalci da alheri wajen bayyana halin mutane da marwaita hadisi yace wani shine kaza akwai kaza akwai kaza amma kuma akwai kaza to wannan dai abin in dai kun fahimci zance na mu koyi adalci wajen hukunci akan mutane wajen hukunci akan halaye da abubuwa shikenan aw fi ma yuqayyimu bihi al-ashya aw fi ma yukhatibu bihi an-nas haka nan wajen magana da mutane shi ma ka koyi adalci karka yi mutane mutum kai masa magana haka ko da zafi ko da hancini ko kora haka ka sassauta masa kai duk irin abin da ya mara kyau in kai masa magana ta nutsuwa sai ka gan shi ya risuna wani lokacin kuma wani yana buƙatar faɗa gwargwadon halin dai da aka yi amma ka kula da yin adalci a kowanne kar ka faɗi abin da zai ruguza masa ma'anawiyya yawa mai kuke nufi da ma'anawiyya kamar abin da ake cewa kai demoralizing ɗinsa ya zama cewa ka ruguza masa duk wani tunanin alheri ma ya daina to kar ka sa irin wannan in kana magana da mutum farubbama ta yiwu matsalan ya ce wahidun wa ya ƙul wani zai zo ya ce ana fa'altu kaza wa kaza ni fa na yi kaza na yi kaza fa yusaffahu sai a wautar da shi a mai da shi wawa shi kada Allah ba zancen ka muke ba da gwale mutum a cikin mutane shi ma na daga cikin abin da ba a so mutum misali ya aikin alayhi a da Allah ba ma san irin wannan duk mutum baya jin daɗi a yi masa haka a cikin mutane wa yuqalu lahu ko a ce da shi kaifa naj'aluka mithla kaza wa kaza kai yanzu ka sa ran musaka kamar wani kaza da kaza haka a cikin mutane aka ga ba mai jin dadin wannan duk wannan dan Allah ina malam ya samu wannan darasin a wannan hadisi sallah ta zo an ce mata me innaki ala khair gashi fa ba ita ce ma'auni kawai ba babban ma'auni shine me al-islam musulunci amma da sallah ta zo ba a gwale ta ba ba a muzanta ta ba azumi ma haka duk sauran ibada haka to ka koyi wannan wajen mu'amala da mutane zaka ji daɗi kuma zaka samu girma yace ila akhirihi har zuwa ƙarshe yace wa hadha la shak wannan ba wato kokonto min isti'jalin nasi wal ibadi yana daga cikin gaggawar mutane gaggautawa ga mutane ni sauraren da na yi na malam kamar cewa istihjanin nasi wal ibad saboda ya faɗi kalmar wala yuhajjan istihjan istihjan shine muzantawa wannan abin da ya ambata kamar istihjani ne ga mutane da bayi wa adami wazni in bil wazni al adli da kuma rashin musu gwaji da au da adalci na fi ganin maimakon isti'ijal din nan istihjan ne kalmar da ya ambata a baya ku sa ta a gefe ba a ku gyara cikin ba a gefe sai ka ce la'allaha istihjan za ku iya rubuta istihjan nan kowa zai iya rubuta insha Allah masu littafin dai na san kowa zai iya insha Allah istihjan ka sa alif da sin da ta sai ha babba sai jimun alifun sai nun istihjan la'allahu istihjan وهذا لا شك من استعجال من من استهجان الناس والعباد وعدم وزنهم درشن أو ناس بالوزن العدل دم أونين عادلتي والإنصاف لدي عادلتي دك ما أنا والحق دكما قسكيا في كل الحالات أكون هالي والله جل وعلا يعلم عباده ألا أولنا حديثي وصح حديثي نقول سيكو yau a wannan hadisin Allah yu'allimu ibadahu yana koya wa bayinsa ne annahu cewa man talaba shay'an laysa bi mustahaqqin lahu duk wanda ya nemi abin da bai cancanta ba annahu yusna alaihi bima huwa fihi sai a yaba masa da abin da yake tare da shi na alheri kar a muzanta masa kar a muzanta shi wala yu'ta akthara mimma min manzilatihi kar a bashi fiye da matsayinsa yanzu da sallah ta zo ai ba ta zama ita ce ma'aunin shiga aljanna da shiga wuta ba ko da azumi ya zo shi ma ba a sanya shi shi kadai shi ne ma'aunin shiga aljanna da shiga wuta ba amma da, da islam ya zo fa sai aka ce eh da kai ake hanawa da kai ake bayarwa an fahimci abin kaga islam shine ya cancanta amma su sauran ba a muzanta su ba sai aka faɗi kalmar yabo a kansu to daidai abin da malam yake nuna mana kenan na darasi kar a ba abu kuma sama da matsayinsa faqala Allahu jalla wa ala lis-sala sai ce wa salla innaki ala khair wa lis-sadaqati innaki ala khair wa lis-saw wa lis-siyami innaka ala khair wa li jami'il a'mali innaki aw innaka ala khair walakin amma lam yu'tiha su'laha bai ba su abin da suka zo nema ba ko kuna bina kuna gane ma'ana abin da suka roƙa an ba su sun so ceto ya zama da su za'a sun so kaza ya zama da su amma Allah bai ba su wannan din ba wa aka baiwa islam aka baiwa wannan shine dalilin da yasa malam Muhammad bin Abdullah bai dauko wannan hadisin yasa a wannan littafi sunansa mai dama fadlul islam me alamar wannan saboda nuna maka musulunci da shi ake shiga aljanna shine kashin bayan abin da in ka zo da shi ran kiyama to da shi za a nuna ka shiga aljanna wanda ko bai zo da shi ba to ba shiga aljanna an fahimci sirrin abin to sai shi walam yulabbi laha matlabaha bai amsa musu abin neman su ba li'annaha la tastahiqqu zalika domin ba su cancanci haka din ba wa hiya atat bi shay'in muqaddar sun zo da wani abu gwargwado lakinnahu laysa huwa al-mizan amma ba shine ma'auni ba ma'auni shine al-islam su ko sallah da azumi da zakka ciko ne in ba islam duka ba su ko ba haka bane yawa amma in aka samu islam to wajen tafaduli wajen nuna fifiko wane kun san aljanna ai hawa hawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce can koli to kuma sai sahabbai ko haka sai annabawa kai sannan sahabbai to haka sai salihan mutane waliyan Allah daraja daraja daraja daraja har a zo ƙasa to kaga wajen jerantawa din nan to shine ake jerantawa gwargwadon ayyuka sai a ce wane yafi sallah wane yafi azumi amma duk wannan sai a islam ya samu in islam bai samu ba to duk sallar ba za a karbe ba za a kalle ta ba azumin ba za a kalle shi ba an fahimci abin to sai shi qala ba'da dalika to ina ga mu tsaya anan ko yawwa bayan wannan sai ce summa yaji'ul islamu so mu tsaya anan saboda lokaci an nuna ya zo dab muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da islam a zukatanmu da harsunanmu da gaɓuɓɓanmu a Allah ya sa mu mutu a islam Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu kuma da islam da kuma dukkan ayyukan islam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم شيء إسلام eh mun gama wannan darasin ba ka nan ne eh za a iya daidaita shi da al-islam da al-iman idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a dama ka san wannan yau na'am ka manta sai kana kiran sallah kila ka tuno kuma ba dama a lokacin Eh. ka manta dai ganin Allah mm. na eh shi din ne na aljanna ne wannan a ba kowa da kowa bane Mm. ai dama yana faɗa wa muminai ne innakum satarawna rabbakum la tudammuna fi ru'yatihi har yake kwatantawa kal qamar lailatul badri irin ganin yadda ake ganin wata ranar da ya cika kwanakin sha uku da sha hudu da sha biyar babu wani mai kokowa ya ga wata kana kishin gida a gida za ka ga wata ko ba haka ba yawo shine abin nufi to kowa a gidansa na aljanna haka daga ubangiji yawa ba watan ake kwatantawa da Allah ba a'a irin ganin yawa mai tafiya a tsaye a gidansa aljanna haka zai ga ubangiji ba sai an zo an yi koko an fito an haɗu ana leƙe-leƙe ba shine abin nufi yawa eh mm. to ai wasu kila su samu damar kallon wanda ke cikin natsuwa wanda aka sa shi fi zillin la zilla illa zilluhu ai a nitsa yake zai iya ganin abin da wasu suke ciki dan yayi nadamar ai farin ciki ya gode wa Allah cewa Allah bai sa shi a cikin su wasu suna faɗa kan haka a hausance su kai lahira akwai kallo to ai ba kowa ke samun damar kallon ba wa alaikum salam eh na lafazin hadisin shine kowa daga cikin ku zai magana da ubangiji ba gani ba yawwa akwai hijabi yawwa wannan ayi Allah madauki ya faɗa wujuhun yawma idin mene nazira nazira ila rabbiha nazira wannan wujuhun wasu fuskoki na mumini wa wujuhun yawma idhin mene basira wasu kuma a gimtsa suke kuma sannan Allah madauki dama ya sa hijabi kalla innahum yawma idhin an rabbihim yawma idhin lamahjubun a gani an sha makance su al-imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan ayar cewa kafirai ba sa ganin Allah yace tunda aka ce kalla innahum ay al-kuffar yawma idhin a ranan nan an rabbihim ay an rabbihim kai shine farko yawma idhin la mahjubun za a sha makance su yace dalili ne akan cewa ashe mumine kuma za su ga Allah yau Allah subhanahu wataala ya samu dace duk kun ga ana kiranta rana daya rana daya ce a gun ubangiji za a yi duk wannan abu duk wannan hukuncin da za a yi a tara yan kaza a tara yan kaza a tara yan kaza yanzu ko yan ofishin kaza ka tara rana ɗaya su sittin kafin ka gama da su ka jiga ta mutum sittin a ƙarƙashin ka to ballantana duniyan nan awwaliha wa akhiriha jins jinsin kuma daban-daban aljin wal ins duka a tara su kowa da irin aikin da yake kuma kowa sai an gama faifan aikinsa sai an lissafo shi an nuna masa shi yasa dama inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud wuni ɗaya a gun ubangijinka kamar shekara dubu ne a lissafo zaka shekara dubu ita ce yini ɗaya yanzu Allah a ce a tsaya gaban ubangiji shekara dubu irin wannan shekarun da aka yi yanzu rabanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ba a cika da ɗari biyar ba to a lissafin Allah wuni ɗaya da rabi kenan to a ce haka za a zauna gaban ubangiji ran kiyama a yi wannan shekarun aka san akwai azaba to amma wanda yake akwai yana cikin rahama Allah zai lullube shi da inuwa to cikin ni'imar zai ko shekarun da zai kafin a zo kansa a cikin natsuwa zai yi su to dan Allah mutum zai tausaya kansa a duniyar nan ya gyara aikinsa Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kyautata mana barakallahu fikum